الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعادهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورهمة فمن اعترى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا Amma ba'ad jama'a musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna gode ma Allah ta'ala mai kowa, mai komi, mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda, a nan unguwar gawan katare da magara. Muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala. abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi, idan ba manta ba yau muna biyu da watan Ramadan, shekara ta 1447, hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne sha tara, haka ne ko? Da watan Fabrayar shi ne wata na biyu shekara ta 2026 miladiya insafat a daren jiya mun tsaya akan aya goma sha hudu ta cikin wannan sura mai tarin albarka almakiya suratu no yau za mu tashi insha Allah kan aya ta goma sha biyar muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu ya sa wannan karatu ya zama sababin da za su kai mu aljanna gaba ɗaya. A wannan dare na biyu na watan Ramadan, muna roƙonka Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu. Allah ka sanya mu a wannan dare daga cikin wanda ka rubuta su an iyauta wuyayensu daga shiga wuta. Na'am, mi Allah ya ci.
Bismillahirrahmanirrahim. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا
كمها وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا
كمها والله أنبتكم من الأرض نباتا
ثم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana, bayan mun ga inda Allah ya ce mana, ai ya halicce mu kala-kala, iri-iri, sunfi-sunfi, sannan kuma a kan wannan aya ta goma sha biyar, Allah ya ce, Alam shin wai buku gani, kaifa halak Allahu saba a samawatin tibaka, yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bakwanin rufai, shi ne saba'a samawat. sama guda bakwai, ɗibaƙa, wata tana bin wata, wata tana bin wata. Kuma halittar sama, a nan Allah yana nuna mu ne musan iya irin abubuwan da ya halitta, kenan dan ya kashe mu ya tada, tada mu ba zata ba shi wuya ba. Sannan kuma musan darajar shi, musan ƙarfin shi, musan ikon shi. Mu tabbatar da cewa lalle lalle idan ba shi ba muka ma bauta to mun gaba ne, duk wanda bai ma ba Allah shi kaɗai bauta, ya gama Allah da shirka da wani, yake ma Allah abinda yake ma wani abokin shi na halitta, abinda sai Allah ake ma, to shi ma ya gaba ne ya hallaka. To Allah zai nuna mana wasu abubuwa daga cikin halittun da ya yi, ku duba ku gani, Allah ya ce, ba ku gaba yadda Allah ya halitti sammai guda bakwai? su samman wannan guda bakwai da kuke gani da su da ƙasa farkon halittarsa a damƙe suke. A damƙe suke sai Allah subhanahu wata'ala ya sa iska tsakaninsu, ya hura sai sama ta fure ta yi sama ƙasa kuma ta tsaya. Allah ya ce, ba ku sani ba kana ta ratakan fafataƙana kuma, da a damƙe suke, da aka sa iska, iska ta daga sama, ta yi sama. kuma daga nan ƙasa kamun a kai sama ta hiyar shekara ɗari biyar. Doki in garma kili mai gudu sai ya yi gudun ta hiyar shekara ɗari biyar kamun ya kai sama. Kaurin sama ta farko ta hiyar shekara ɗari biyar. Daga sama ta farko zuwa sama ta biyu ta hiyar shekara ɗari biyar. Kaurin sama ta biyu ta hiyar shekara ɗari biyar. Haka ya dinga ta hiyar ɗari biyar biyar har zuwa sama ta bakwai. yanzu wanda ya yi wannan bai isa abota mishi ba, yanzu wanda ya yi wannan bai isa a ji tsoron shi ba, shi ne muka ce jiya ai Allah ko da bai ba wuta, ko da bai ba aljanna, Allah ya isa abota ta mishi, kuma abin da ya ce zai yi zai, alamtarau shin ba ku gani, kaifa halak Allahu saba samawatin tibaka? Yaya Allah subhanahu wata'ala ya halicci rubbai guda bakwai, kuma sama ho ba bula bace dan ka dar kanka sai ka kalla yaka ga bula ko ba bula bace sama a a tsananin nisa ne da launi da launi da launi in suka kwatse kowane kular akwai in ya kwatse sai ba da shudi yanzu dauko kowane kular ka cakula su guri guda sai ka ga ya ba da shudi ai sama ba bula bace dalili daga cikin ku akwai wanda suka shiga cikin jirgi lokacin da suka huce gajimare suna can sama in suka kalli saman daga taga jirgi sai su ga bula in suka kallo ƙasa kuma sai su ga bula to ina ne samai ko ina bula ne tsananin nisa ne kawai to Allah subhanahu wata'ala ya halicce su waje alal kamara fihin na nura sannan kuma Allah ya sanya wata ya zamanto haske waje alal samsa shamsa siraja ya sanya rana hutula ce a ciki. Ku duba duk duniyan nan ranar nan kasko ɗaya ce fa, in ta huto take haske kuwa. Ita ɗaya ce fa, ita ɗaya ce ranai, ta ba da wani wuri ta huce wani wuri, wani wuri kuma cikin ikon Allah, sai sun yi wata shidda ba su gaba rana, kuma su ga rana wata shidda suna kawai a rana suke, wata shidda. Haka duniya ku take ya jama'a. dukkan wannan abun bai kawo mu hankalinmu ya ga girman Allah subhanahu wataala da ranar da watan Allah ya ce wa kullum fi falakin kullum fi falakin yasbahu kowannen shi akan hanyar shi yake tafiya babu gwabro babu accident babu cakkewa ba a karo da rana da wata a'a ba a karo kowa kan hanyar shi yake tafiya wannan da ake cewa rana ta kama wata ai karewa ce, in rana wata ya zo ƙasa ko rana tana sama, in za a yi kurwazaman sai ka ga ɗaya ya kare ɗaya kamun ya huce ta huce shikenan sai abin ya yaye ba karo ba ne ba ake yi an fahimta ko karewa ce ake a huce shine eclipse na, na, wu- na rana da na wata babu karo babu karo tsakaninsu to haka Allah subhanahu wata'ala ya halicce su sannan kuma ita wannan aye kullun fi falakin tana daga cikin ayoyin da mu'jiza ta Qur'ani kullun fi falakin aya ce wadda in ka rubuta ta kullun fi falakin in ka karanto ta da baya-baya hallo haka zaka baka ka karanta daga gaba-gaba kullum fi falakin to karanto da baya-baya zaka ga ya baka kullum fi falakin waye isa yi magana haka ta bada haka sai Allah subhanahu wata'ala kullum fi falakin gaba da baya aya wannan in ka karanto ta haka zata baka da ita da wata aya rabbuka fakabbir rabbuka fakabbir ita ma karanto ta da baya-baya wannan jarrabawa sai ka je gida zaka rubuta da kanka ka gani ka ɗauki takarda ka ɗauki kalam ka rubuta rabbuka fakabbir ka karanta ta daga nan ka karanto ta daga nan duka ɗaya zai baka rabbuka fakabbir mu'jiza kenan ta ƙur'ani wannan Allah kenan yace wallahu anbatakum minal ardi nabata ku sani Allah shi ya tsirar da ku daga cikin ƙasa tsirasuwa wasu malaman tafsiri suka ce a'a akwai taqdirin lakum a cikin ambata wallahu ambata lakum minal ardi nabata Allah ya tsiro muku daga ƙasa nabata tsirrai haka wasu malaman tafsiri suka fassara wannan aya kuma kowanne tafiya yake kowanne kuma daidai ne daga ce Allah ya tsirar da ku daga ƙasa mun sani farkon halittar mu annabi Adam ne annabi Adam Allah da ƙasa ya cibra shi kuma ya bashi ya ya sa mai rai ya tashi ya motsa daga bakal ƙasa mai amo shine mai amo daga ita Allah subhanahu wataala ya cibra annabi Adam ko kuma malamai na biyu da suka ce a'a an bata lakum ai Allah shi ya tsiro muku minal ardi nabata daga cikin ƙasa tsirrai kala-kala itace kala-kala wani mai daɗi mai sukari wani mai mai mai zaƙi wani mai mai mai tsabri wani kuma mai mai mai bauri ga sunan kala-kala kuma kowanne da aikin da yake wani mai kaya wani mara kaya wani mai kaza wani mai kaza kuma duka daga cikin ƙasar wannan Allah ya tsiro su kuma Allah ya ce thumma yu'idukum fiha ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
daga gare ta aka halice ku kuma thumma yu'idukum fiha kuma cikin ta zai maida ku idan kun mutu kowa ya ga yadda ake binne mutane ko cikin kabari ko kowa ya ga cikin ƙasa ake maidawa thumma yu'idukum fiha kuma ya maida ku cikinta thumma wa yukhrijukum ikhraja kuma in lokacin tashin kiyama yayi an yi busa hallau ya huddo ku fidawa kenan kowane ɗan adam iya da rayuwa biyu iya da mutuwa biyu rayuwa biyu da mutuwa biyu mu yanzu mu duka anan wanda muke raye kowannenmu ya yi rayuwa guda ya yi mutuwa guda ya yi mutuwa guda ya yi rayuwa guda yanzu sauranmu mi sauranmu mutuwa guda da rayuwa guda ko mu gane ba hal ata alal insani hinu min هل ad-dahr أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
مذكورا Allah ya ce, Ai, wani lokaci ya zo ga ɗan Adam, lam yakun shay'an mazkura bai zamanto ba komi abin ambato. Yanzu nan da shekara ɗari da suka wuce mu dukkanin bunmu nan, ko akwai wani anan. Allahu alam in su malam babba suna nan. Nan da shekara ɗari da suka wuce, Allah ranmu ba a san ma za a yi ka. Ba a yi ka ba, kawai ganin ka kai, aka ce kai ne malam Abubakar Hassan. ko ba haka ba ne, to kowannen mu haka ne, kawai ganin ka kai da kai wayo, kai sunan ka ma ba a tambaye ka ba me za a sa ma ballantana a wace ƙasa za a yi ka ballantana wace ce uwarka wane ne babanka duk ba a shawarce ka ba kawai ganin ka kai kai ne wane sunan ka wane a gari kaza a ƙasa kaza sunan babanka wane sunan uwarka wane wanci bayan da ka zamanto babu kai lam yakun shay'an madhkura muna ina muna cikin kiyashin zarra cikin halitta ta zarra mutuwa ta farko kenan to sai aka halicce mu aka aihe mu da aka aiho mu mun shiga rayuwa ta farko kenan kowannen mu yayi mutuwa guda ya, yana cikin rayuwa guda sai mutuwar shi in ta zo sai ya mutu yayi mutuwa ta nawa ta biyu ya ida zancen mutuwa saboda wannan ranar kiyama za a yanka mutuwa kamar rago kowa ya yi tashi guda biyu kuma ranar kiyama he a tado mu rayuwar ta biyun tunda yanzu mun yi ta farko ko daga an yi mutuwar ta biyu ta biyu sai a yi rayuwar ta biyu wanda shi kenan kuma dindindinci to wannan haka ne yake sun ma ya idu kun fiha ya maida ku cikinta wa yi ikhraja Allah ya ce min ha khalaqnakum منها وفيها خلقناكم نعيدكم.
وفيها نعيدكم ومنها ومنها نخرجكم تارة تارة أخرى.
أخرى
ita ita kasar wannan minha khalaqnakum daga ita ce muka halice ku insha Allah wa fiha nu'idukum kuma cikin ta zamu maida ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin ta zamu fuddo ku wani shudi wani daban Allah ya ci gaba da cewa mene قال wallahu ja'ala lakum- فيها تحيون وفيها تموتون وم- ومنها تخرجون a cikin ta kasar ta yauna za ku rayu a cikin ta za ku mutu kuma a ciki za a sake tada ku komo cikin suratul nuhu wallahu الله ja'ala lakum جعل لكم الأرض بساطا me yasa لتسلكوا منها سبلا فجاجا
Allah ya ce, Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, kun ga Allah shi ne ya sanya muku ƙasa shimfiɗa, ya shimfiɗa muku ita ga ta nan, da ita kuke gidajenku, a cikinta kuke tahiya, a bisanta kuke noma, abincinku ya huto, a cikinta kuke komi da komi. Allah ya shimfiɗa muku ita, kuma kala-kala ce fa ƙasai. in kana bulaguro cikin mota zaka ga kuna tahiya kuna tahiya sai ku kuna cikin rere yashi sai ko kun huce kun shiga cikin duwatsu shiga ƙasar adar tawa zaka ga duk duwatsu ne daga ka huce maradi da ka shiga adar zaka ga duk duwatsu ne kasai duwatsu ne ai shi yasa busu noman hatsi ma da yawa sai dawa dawa ita ke yi a ƙasar adar saboda ƙasar su tauri gare ta kana tahiya sai ka ganka ko cikin wata irin jar ƙasa ko ina jajjawur ne ba hanyar arlit ka gani ko ka ganka cikin wata baƙar ƙasa dukka dai Allah ya halice ta ya sanya muku ita shimfiɗa litasluku minha subulan fijaja don ku kama daga cikin ta hanyoyi fijajan kala kala hanya kala kala hanya mai zuwa gari kaza hanya mai zuwa guri kaza duk kun sani Allah ne wadda yake tunatar da mu da ni'imar da ya mana. Ka ku ga kawai ana ta zanowa, ana ta zanowa, menene hikimai? Mu gano cewa Allah ne ya mana wannan. Sai Allah ya ce mi kuma, قال نور رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا
wa makaru, ومكروا مكرا كبارا
me suka ce, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
fakat, وقد ضلوا كثيرا
wala ta zidi.
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
Wa ƙala Nuhun rabbi innahum asauni. Annabi Nuhu jiya mun yi bayani sai da ya shekara dubu ba hamsin yana kiran mutane su zo su yi imani su ce la ilaha illallah suka kiya. Abin da ya kai gaya, ya kai tura ta kai bango, ya yi ta kira, ya yi ta kira, ya yi ta wa'azi. Ai kun ji jiya, ya yi wa'azi a fili, ya yi wa'azi a ɓoye ya yi wa'azi a gurub-gurub suna fada-fada ya yi wa'azi ya gaya musu shekara dubu ba hamsin su ce la ilaha illallah su bauta ma Allah sun kiya to yanzu tura ta kai ƙarshe annabi nuhu ya ce rabbi ya rabbi kenan ya ubangiji na innahum asauni ya Allah sun saba mini mutanen nan nayi nayi sun saba mini wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun bi wanda dukiyar shi da diyan shi ba ta gadan mai komi sai asara su ne sarakunan su ba su gadan musu da komi da dukiyar tasu ba su yi musu aikin komi wanda zai samu rabo lahira sai dai asara duniya da lahira yace kuma wa makaru sun kulla makirci sun sarakunan makaran kubbara babban makirci na cewa kal'a kal'a kal'a bishi kal'abu annabi nuhu sun kukkulla ma mutanen makirci sun toshe duk wata hanya da za a saurari annabi nuhu balle mai dosu kan hanyar Allah wa qalu abinda suke cewa ya Allah suke su sarakunan suke gaya ma mabiyansu la tazarunna alihatakum kada ku bar bautar allolinku suke cewa wala tazarunna waddan kada ku bar bautar wuddu shine waddan wuddu sunan gumki ne guda ɗaya kenan wala suwa'an kada ku bar bautar suwa'a nawa bigo wala yagusa kada ku bar bautar yagusa wa nasra kada wa ya'uka kada ku bar bautar ya'uka wa nasra kuma kada ku bar bautar nasra wannan guda biyar kin manya-manyan gumakai ne ɗirka-ɗirka wanda mutanen annabi Nuhu suke bautata ma ya ce wa ƙad adallu kasira hakikan sun ɓatar da mutane da yawa wala ta zidi zalimi na illa dalala Allah kada ka ƙara ma a zaliman wannan sai ɓata kawai kada ka ƙara musu komi bar su su ɓace haka hallaka su su shiga cikin azaba su gani abin da nake gaya musu kun ga nan gurin wannan gumakan guda biyar ibn abbas yake cewa wannan gumakan guda biyar isilinsu mutane ne mutanen kirki ne shaidan ne ya yi halin kun san shaidan tahqiq gare program gare in yana so ya batar da kai ko ya batar da famikinku ko ya batar da garinku sai ya zo ya yi program ɗin shekara ɗari iya bunku da kaɗan kaɗan eh shi ba mutuwa bai zai Allah ya mushi alƙawli sai ƙarshe zai mutu sai ya zo ya muku program na shekara hamsin shekara ɗari shekara ɗari biyu iya bunku da kaɗan kaɗan sai ya ɓatar da ku ya hallaka ku to wannan mutanen guda biyar manya-manyan salihan bayi ne na Allah wadda da ya mutu mutanen shi suna kuka suna tunanin shi sai shaidan ya zo ya ce to yanzu yadda za a yi bari in cibra muku hoton shi mai kyau ya dinga ɗebe muku kewa shi ku program ne sai ya zo ya cibra shi ya mushi gumkin shi hoton shi ya zayyana kamar shi daga sun zo in suka ga a wuddu ne wuddu ne malam wuddu shi ko gumki dirke ke ya yi ajiye musu aka zo daga wuddu sai wa suwa a garin da yake shi ma babban malami ne na Allah da ya mutu sai ya zo shi ma ya zayyana musu ya lallaɓe su ya ce shi ya iya cibra ya iya gumki bari ya musu gumkin shi ya musu gumkin shi mai kyau daga sun gan shi kawai shi ne iya ɗebe musu kewa haka su biyar kin wannan duk sai da ya yi su bayan ya idasa su ya idasa su su biyar farkon bauta gumki fa farkon wanda aka fara bauta ta ma gumakai kun ji yadda shaidan ya yi program ɗin ana nan ana nan wannan mutanen da suka san wuddu da nasara da duka kaɗan-kaɗan suna mutuwa su dai a wurinsu wannan mutanen salihai ne kawai in sun gansu suna ɗebe musu kewa saboda sun yi abin kirki duk sai da jilkin wannan ya mutu jilkin mutanen wanda su suka san mutanen malaman wannan sai da suka ƙare iyansu iyan iyansu iyan iyan iyansu yanzu su ne a duniya kuma ga wannan gudu da suwa da nasara gungurum gungurum a cikin ɗakuna. sai lallabo ya lallabo ya ce ku wai buku bauta komi me za ku bauta ma menene bauta ga allolinku nan a dakunan masallatanku wanda uwayenku da kakanninku suke bauta ma shikenan sai aka shiga bautar wudu sai a zo ana duka mishi ana mai bauta gumki shi ko isilin shi mutumin kirki ne kun ji isilin bautar gumki ba shi ba nake gaya muku cewa a nan wata mata ta kawo kara a gurin malam babban a nan sabirin huda ta ce malam a kula da yara bautar wannan da suke gani a fulafulai na hausa sun fara ɗauka ta sa turare a ɗaki da abin turare da hayakin wannan he yaran daga sun huddo sun jero hayakin yana sun kewaye suna abun bauta ka bani ilimi yanda suke gani aina a fulafulai na hausa kaga wannan mugun abu ne kenan shedan ya kawata cewa ga abun bauta wannan il wutar ta cikin dararen wuta ita ce bautar zai sa ma yaranmu zai sa ma yaranmu su yarda cewa wannan abun shine abun bauta ai babbar fitina ce wannan fulafulai na hausa musiba ce to kun ga isilin bautar gumakai wa'annan guda biyar sai aka maida su kawai su ne abun bauta kowane guri sai suka shiga bautarsu ai shine da ƙarshen ayin nan yake cewa wa qad adallu kathira ai sun batar da mutane da yawa wannan gumakan allati ittakhazaha wadda ittakhaduha wadda suka kama suna bautarta ai sun batar da mutane da yawa haka bautar ta ci gaba ta ci gaba ta ci gaba ta yada a duniya har ta shiga cikin larabawa wal ajam da ajamawa suka shiga bautai gumki sunfi sunfi na ɗan adam duk duniya ta watsa kawai aka shiga bautar gumki aka shiga bautar gumakai daga wannan tushen daga wannan program ɗin na shaidan to haka yake in yi so ya batar da mutane sai Allah ya ce mene ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
Allah kada ka ƙara ma azzalimai komi sai dai bata sai mi gaba مما مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا
wannan duk magana annabi Nuhu ce yace wannan mimma khati'atuhum kuma Allah ne subhanahu wata'ala yace dangane da kuskuren da suka yi uguriku sai aka durmiyar da su Allah ne yake ba mu bayani mimma khati'atuhum da wannan kuskure kuskuren nasu uguri kuse aka durniyar da su fa udkhulu nara kuma aka saka su cikin wuta mutanen annabi nuhu ba durniyar da su ba aka yi ko kun mance a ruwan tsurfana ruwa da ya huto har yayi kiran dan shi wa qalar kabufiya وقال اركبوا بها بسم الله مجريها ومرسيها
نعم إن ربي لغفور رحيم نعم وهي وهي تجري بهم في موج كالجبال to kun ga ruwan da ya fito kenan da annabi Nuhu yayi addu'a duk duniya sai da ruwan ya kullo a ko ina saboda zamu ji addu'a tashi a yanzu a gaba yanda ya roki ubangiji a musu wannan mutanen wanda ya shekara 50 yana kiransu suka ki imani da Allah mimma khati'atuhum saboda kuskuransu uguriku sai aka dulmiyar da su fa udkhilu nara kuma aka sanya su cikin wuta ba annabi nuhu bane ba yake hadi yake ba Allah umarni uguriku aka aka dulmiyar da su aka ce a sai aka dulmi an huce an dulmiyar da su kuma an sa su cikin wuta falam tajidu lahum min dunillahi ansara kuma in ba Allah ba ba za ka taɓa samun wanda zai taimake su ba. Mu je wa ƙala Nuhun.
Wa ƙala Nuhun rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara.
Na'am. Innaka Innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara.
to ga addu'a. Wannan addu'a ita ce Annabi Nuhu ya ma mutanen da ya shekara dubu ba hamsin yana kiransa akan tauhidi suka kiya wa qala nuhu sai nuhu yace rabbi ya ubangiji la tazar alal ardi min al kafirin dayara a bisa doran kasan nan yau a bisa duniya kada ka bar da yara ɗan gida ƙarami shine da yara ko ɗan gida ne ɗan ƙarami na kahuri Allah a hallaka shi wasu malamai sun fassara da yara da damro menene damro shine kamar dabba eh, ba dabba ba yanzu in aka yi gona in aka girbe ai kun san akwai kututturan da yake saura ko Dumburi ake ce.
dumburi dumburi ka san dumburi wanda baɗi daga an yi ruwa sai kaga ya tsiro wasu haka suka fassara amma hakikanin fassarar da yara ɗan ƙaramin gida shine da yara annabi nuhu ya ce ya Allah a bisa huskar ƙasar nan kakkabar komun ƙanƙanta gida Allah ka hallakar da shi roƙo ne yake innaka in tazarhum yudillu ibadak Allah in ka bar su suna batar da bayinka sarakunan nasu wa makaru makaran kubara sun kulle mugun kulli na- na hallaka daman ta ake akwai wani tsoho ya ƙi mutuwa kaf ku saurare shi ai mun ji can gurin daga baya ko in yayi kiran sai ya ce ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا to wannan magana ita ce uwaye su kakannu suke bar ma uwaye uwaye su bar ma iya iya su bar ma jikoki gadon da ake bari kenan akwai wani tsoho ya ki mutuwa yana cewa Allah ɗaya ne kar ku saurare shi daga sun zo gurin in zai su wuce ja'alu asabi'ahum fi adani yasa hannunsu ya tsotsinsu a kunnuwa wai su liƙe kasa saurare shi wasu daga shaushi abu su lullube kansu kar su gan shi kar su saurare shi to shi yasa annabi nuhu yace in tazarhum Allah in ka bar su yudillu ibadaka suna batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara duk wanda suke aihuwa fajiri ne kafiri ne haka kawai suke tafiya to Allah a halakar da su gaba daya kun shi al'ada da annabi nuhu yayi a halakar da mutanen gaba daya kuma haka Allah ya halakar da su gabaki ɗayansu Allah ya halakar da su Allah ya sa ya kirkira jirgin ruwa bato kankame man bato kwanaki mun yi tarihin shi yana da tsawon metar 25 sama kuma tsawon metar nawa ne kwanaki mun zo mun yi bayanin shi a nan gurin wanda har akwai wasu masu bincike a duniya daga can sararin sama sun tsinkayi wani dutse kamar bato suka sabko suka yi ta bincike suka ce suna tsammanin wannan safinatu nuhu ce batan annabi nuhu ne ya zama dutse saboda a judi ya sabka judi shi kuma jabal din yana kasar Ista- yana istanbul kasar turkiya to wannan kenan Allah ya bashi umarni yayi kiran musulmin su shiga suka shiga aka yi kiran dabbobi mace da namiji mace da namiji kai ba abin da ya saura a duniya sai wanda yake cikin cikin wannan jirgin ruwa domin jirgin ruwan ya halakar da duniya gaba daya kuma jirgin ruwa ne wanda take tafiya da ikon Allah Allah ya ce bismillahi majriha wa mursaha in za ta tahi bismillahi ya ta kauda da gudu in za a yi kwana bismillahi sai a yi kwana in za su tsaya su huta bismillahi akwai birki tat sai ta tsaya sai an huta kuma to a ce bismillahi bismillahi majriha wa mursaha sai da aka halakar da duk wanda suke doron duniya banda mutanen nan da suke cikin jirgin ruwa na annabi Nuhu safinatu Nuhu kenan mu yanzu duniyar mu ta yau mu jikokin jikokin jikokin wannan wanda suka shiga jirgin ruwa ne kakannin kakannin kakanninmu ne can su ne Allah ya tserar da a cikin jirgin ruwan wannan su ne da suka sabko duniya suka ayayyawa suka ayyawa har aka zo kanmu kenan mu ma mun shiga cikin jirgin ruwa muna cikin zarra eh ba a san mu ba a lokacin ba a ihe mu ba an gane da kyau ko Allah ya halakar da su daga nan kuma annabi nuhu ya zo mutuwa lokaci yayi ya girma ya tsuha alamun mutuwa ya zo mai ga addu'ar da yayi menene yace رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات na'am ولا تزد الظالمين إلا تبارا
annabi nuhu ya ce rabbi ya Allah ya ubangiji na rabbi gifirli wa liwalidayya ya Allah ka gafarta mini ka gafarta ma uwayena kaga nan gurin da wa aka fara gafara ce aljanna ce da wa ya fara kansa da kansa da wa ya fara da kanshi kuma na biyu direct wane ne uwayen shi ka gani yanzu neman aljanna ce ake daman can bayan mun ga yau mai firrul mar'u min akhi radda mutum zai gudu fintin kau ya tsere ya bar uwan shi ya bar baban shi ya bar dan uwan shi kowa ya tsere ma kowa to shine ya tabbata anan rabbi gifirli Allah ka gafarta mini wali walidayya kuma ka gafarta ma uwayena ka san gurin inda ladabi ne ai sai ka ce Allah ka gafarta mu uwaye na ko ko ka Allah ka gafarta mu gaba daya a ga ka'ida yanda take yanzu aljanna ce ake nema rabbi gifirli wa liwalidayya haka malamai suka fassara wannan guri Allah ka gafarta mini ka gafarta ma uwaye na wa liman dakhala baiti mu'mina Allah ka gafarta ma duk wanda ya shigo gidana yana mumini a lokacin walil muminina wal muminat Allah ka gafarta ma duk muminai wanda suka yi imani da kai har tashin kiyama wal muminat da duk muminai mata wanda suka yi imani da kai har tashin kiyama kenan wannan addu'a duk muna cikin ta wannan addu'a ta annabi nuhu mu duka muna cikin ta walil muminina wal muminat wala tazidiz zalimina illa tabara Allah kada ka daɗa ma azzalimai komi sai hasara da hallaka fi duniya wal akhira a cikin duniya da lahira nan muka zo karecin wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki in abinda muka yi daidai Allah ya ƙara mu ladan mu akan ta kuma abinda muka yi kuskure daga mu ne Allah ya shahe shi daga zukatanmu ya gafarta mana kai tsaye za mu shiga sura ta gaba wadda ake ce ma suratul jin sura aljani ha sura mai sunan aljanni mi Allah ya ce سورة الجن مكية وهي ثمان وعشرون آية na'am بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
na'am me yake cewa يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
Allah subhanahu wata'ala ya sabko mana wannan sura suratul jin sura ce makkiya sura ce wadda an sabko ta bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina ita ce makkiya sannan kuma jiya ma mun yi bayani akan al'ada surori makkiya suna karantar da mu tsantsar tauhidi kamun mu shiga kai tsaye cikin wannan sura akwai hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud za mu karanto shi mu yi sharhi mu yi bayani shi wannan hadisi daga kaji shi to daga mun shiga surai duk abin da aka haɗi ka gano me ake nihi kuma ina aka yi abu amma kai tsaye da ka ɗauki surai sai ka ga wai zancen menene ake yi ita wannan sura tana bayani ne akan aljannu alaƙan mutane da aljannu yanda aljannu suke hawan sama ɗaya hau ɗaya ɗaya hau ɗaya su je can su jiyo abinda aljannu suke a mala'iku suke faɗi kun san Allah subhanahu wata'ala a kullum yakan gaya ma mala'iku abinda za a yi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wani a gari kaza zai mutu wani za a arzuta shi, wani za a ɗora shi mulki, wani za a sabke shi daga mulki, gari ka za za a yi gobara, ka duba gobarorin da ake na kwanan kai Allah kiyaye, Allah tsare mu wallahi, wannan ai musiba ce. Kulli yawmin huwa fi sha'an, Allah subhanahu wata'ala a kullun yana cikin sha'anin shi. To idan zai faɗi sai ya yi kiran Jibril, Allah in zai ba da wani bayani sai nada Jibril, sai ya kiran Jibril. Iya kiran Jibril mala'iku na sama ta bakwai don tsananin tsoro he wasu sun so me he su haɗu su so me Allah ya ba da umarni ga Jibrilu duk ya gaya ma Jibrilu komi da komi Jibrilu in ya sabko sama ta bakwai sun halwaɗo mala'ikun sai su tambayi Jibrilu ma da ƙala rabbuna menene ubangijinmu ya ce sai ya ce gaskiya ya faɗa ya faɗi musu duka abin da aka faɗi mala'iku na sama ta shida sai su ji kamar ana hayaniya sai su tambayi mala'ikun na sama ta bakwai ma za ƙala rabbuna ubangijinmu me ya ce sai su gaya musu abin da Allah ya ce abin da za a yi a ran nan haka mala'iku na sama ta bakwai ta biyar in suka ji motsi da bayani a sama ta shidda su ma sai su tambaye su ma za ƙala rabbuna me ubangijinmu ya ce sai su gaya musu haka mala'iku na sama ta hudu su tambayi na sama ta biyar na sama ta uku su tambayi na sama ta hudu na sama ta biyu su tambayi ina sama ta uku ko hal a zo sama ta duniya su ma su tambaya su ji ma da ƙala rabbuna ubangijinmu me yace me za a yi sai su gaya musu abin da za a yi shi kuma a nan a lokacin kamun aihuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bokaye ‘yan duba masu aiki da aljannu suna ɗora aljani bisa aljani, aljanin sai ɗaya ya hau ɗaya, ɗaya ya hau ɗaya, ɗaya ya hau ɗaya, sai an tahi can ya wuce dokin wuya ko? Sai su jiyo, ai suna jin maganin mala'ikun. Na can sama sai ya jiyo abin da mala'ikun suke faɗi na sama ta farko. Daga can sai ya gaya mushi, shi ma ya gaya ma na ƙasan shi, shi ma ya gaya ma na ƙasan shi, shi ma ya gaya ma na ƙasar shi sai an zo na ƙarshe sai shi kuma ya gaya ma boka sai ya samu mine gaskiya ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya samu gaskiya ɗaya zai ƙara ƙarya tara a goma abin da boka zai faɗi mai aiki da aljannu akwai gaskiya ɗaya to amma sauran duka ƙarya ce har zawa lokacin da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam za a aiko shi a lokacin nan da za a aiko rasulullah sai Allah ya sa tsaro a sama security aka tsare sama ba su isa ba wannan mala'ikun na aljannin na duniya su hau su dosano magana ballantana su zo su faɗi daga sun tashi sun hau sun hau sai a saki tarmamuwa sai ta zo ta bugi ko na tsaka ko ta bugi na ƙasa ko ta buge sai su wargaje su faɗo su haukace su ƙone su ƙone wasu su haukace mahaukacin aljani subhanallah yo mai hankalin ma ya boye karanta da shi ballantana mahaukacin aljani wasu tafsiri suna cewa zai faɗo ya faɗa cikin ramu duk ramin da ya gani shi yasa in ka huta daji ba kakkai hutsari a cikin rami ko ba aljani ba mai ramin in ya huto sai ka furgata da gudu a ce ɗan ɓarya ne ma a ciki ka sakankance kana hutsari a cikin ramin furt ya huto kaka ai dai sai ka ɓata jikinka to balle in akwai mahaukacin aljini a ciki in ya halbe ka sai ka haukace kai ma shi yasa ba a hutsari a cikin rami annabi ya hana an fahimta da kyau ko to wannan kenan ku fahimta kenan yanzu kun fahimci bayani kaɗan daga cikin abin da ake nihi. To shi hadisin, in talaka Rasulullah in ji Ibn Abbas ya ce, in talaka Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, wata rana annabi sallallahu Alaihi wasallama ya tashi ya tafi, fi ta'ifatin min ashabihi da shi da wata jama'a daga cikin mutanen shi. A'ifa ‘yan kaɗan mutane wanda ba su kai ba, ba su wuce ba goma, ‘yan kaɗan za su tahi, amidina ila suki okaz, sai kama hanya za su ta yi suk okas. Menene suk okas? Kasuwal, kasuwal bashe koli. Wata kasuwa ce, ‘yan wannan garin sun kawo abin da suke da, ‘yan wannan garin sun kawo, wannan sun kawo, sai a haɗu a yi kasuwa a guri, kamar menene fuwar, fuwar ko? Misali ba. Misali, wanda ‘yan gari-gari duk sun kawo kayan saidawa. to wannan kasuwar akwai ta tun zamanin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za su tahi da shi da wasu daga cikin sahabban shi wa qad hila baina shayatin wa baina khabar sama kuma a lokacin sai an sa shamaki tsakanin shaidannu da labarin sama wa arsalat alaihim shahab ana aika musu eh, tarmamuwa wuta ta tarmamuwa faraja'at shayatin a wannan tahiyar da za su yi aka tsare hanya shaidannu ba su iya zuwa samu labarin sama da suka hau suka hau suka hau suka je aka wargaza su sai suka zo suka gaya ma babban nasu iblisu suka ce mene faraja atishatin ila qaumihim faqalu suka zo suka gaya ma iblis suka ce malakum yace malakum me ya same ku ya aka yi muku tahiba qalu suka ce hila bainana wa bain khabarin sama an sa tsari tsakaninmu da labarin sama an tsare mu bin mu iya tafiya akwai magana wa ursilat alaina shahab aka dinga aiko mumu abun wuta me ake ce mishi mashi na wuta shine na na na na na tarma mu suna kona mu suna fado da mu kalu he suka ce musu wamma shi babban iblis ya ce musu babban kusan kotun shi tana ina hmm? kotun shi tana saman ruwa kasan shi kokoyan Allah yake Allah an ce wa kana arshihu alal ma al'arshin Allah yana busa ruwa shi ma sai ya je busa teku a can wajen Florida sai ya kafa kotun shi eh Amurka bincike na zamani ya nuna cewa lalle lalle a nan Florida a Triangle de Bermuda zirin Bermuda bincike na zamani ya tabbatar da kotun Iblis ce kuma a lokacinmu ne yanzu an ɗora kwanan nan a map wannan mai ba da hanya ko'ina daga shi wannan zirin na Bermuda har zuwa masallacin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama hanya ce ɗaya direct saboda annabin da yake gaya mana hadisin yake nuna haka yana cewa abusan ruwa akwai kotun iblis abusan ruwa to wannan daidai masallacin inda yake nunawa har zirin Bermuda na Amurka a cikin bincike na duniya bana aka samu a wannan shekarun aka samu shi shi wanda ba su sani ba wani triangle ne wani ziri ne musallas hanya uku ce haka kewaye kamar kote ɗaya biyu uku har yanzu a duniya ba a san menene a gurin wannan ba babu batan da ya taɓa gittawa babu jirgin da ya taɓa bi sama babu tsuntsun da ya taɓa gitta gurin duk wanda ya zo akwai wani mayan ƙarhe da yake jan shi zai yi ƙasa kuma babu labari shi kenan. An gwada, an gwada, an gwada har yau a duniya ba a san menene a gurin ba. Shi ne Triangle de Bermuda, zirin Bermuda a can Florida. Malumai dai sun tabbatar da cewa kotun Iblis ne, saboda hadisin wancan da yake cewa mu inda babbanmu yake ba halitta ba ta isa ba ta je wurin. Kenan sun tsare shi. to suka zo suka gaya mushi wani ya tambaya mai sunan matan iblis malamin ya ce ba da ni ba aka ɗarma arman to bai sani ba ana ce wata jinniya wasu ce wace ce da yadda sauransu ƙaluwa ma za ka min shay'in hadasa fadurbo masharikal arduwa magariba sai ya ce musu wannan hana mun da aka yi muje sama tabbas akwai wani abu da ya abu a duniya in ji Iblis, ya ce, Fadurbu masharik al'ardu wa magariba, ku tahi maza dama da hagun, mahudar rana da mafaɗarta, ku binciko mini, mine ne aka yi, mine ne aka yi, za a hana musa ɗosano labari. Fanzuru ma hadar lade hala baina na wa baina khabarin sama, ya ce, ku je ku dubo, ku binciko, mine ne ya sa aka tsare mu daga jin labarin sama. fantalaku yadribuna masharikal ardi wa magaribiha umurni ya zo daga iblis zuwa ga iblisai aljannu sai suka watsa cikin duniya gabas da yamma gusum da arewa nema suke kawai su san lalle akwai wani abu da za a yi a duniya famarra nafar alladina ukhudhu nahwa tafama wasu jama'a da suka yi can wajen makka sai suka zo tsakanin suka zo tsakanin wani dutse da ake cema tahama shi kuma dutsen wa huwa yanhal amidaini ila suku ukaz yana kusan gimshikin kasuwar baje koli a makka an gane ko wa huwa suka samu annabi yana sallar alfijir wa yusalli bi ashabihi salatul fajr iya sallah da mutanen shi da, da sahabbai sallar alfijir suna ji wannan 'yan jama'a suka tsaya tsam suka saurara falamma sami'u alquran yayin da suka ji alqurani daki daki annabi yana karantawa istami'u la suka tsokaci suka saurare qalu wa qalu sai suka koma gida suka je suka ga ma iblis yace hadha alladhi hila bainana wa bain khabar sama labarin wannan mutumin shi yasa aka tsare mu kun san idan labari yana zawa in ba a tsare su ba, ayoyin ƙura'ani su zo, kenan za su saci wata magana. To, in sun zo sun gaya ma boka, kuma annabi ya zo ya faɗi, to wannan ne annabin. Kun ga abu bai ba, saboda boka ya faɗi aye, kuma annabi ya faɗi, to, amma in aka tsare Iblis sai ba su samu ba, shi kenan, ba ba wani wanda yake da labari. sai Jibrilu kadai da ya zo ya gaya ma Rasulullah. Kuma Allah yake tsare da zikir. Kuma Jibrilu in zai kawo aya konguwa ne wanda yake shi ne. Ba ta yi Jibrilu shi kadai ya yi sai ya buge kowa, ya buge aljani kai ya tsinci wani abu. Amma zai ɗauko mala'iku wasu a gaba, wasu a baya, wasu a dama, wasu a hagun, haka ake zawa konguwa na mala'iku za a kawo ma Rasulullahi aya guda. haka aka dinga sabko ƙura'ani a tsarar ko'ina a tsare haka aka dinga zawa shi kanshi rasulullah daga an gaya mashi ya jaukawa yana waɗi yana waɗi kana shi ya mance wani abu har sai da aya ta zo Allah ya bashi garanti daman aka ce la tuharrik bihi lisanak lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana bar gaugawa da halshenka kawai abin da Jibril ya waɗi ka waɗi, mu za mu cusa maka shi a ƙirjinka. Tukwana annabi ya ji sanyi a zirce shi, kal a ce wani harafi ɗaya ya gusa. da, suka zo suka gama Iblis, ya ce wannan abin shi ne, da suka zo mi suka ce mai, ƙalu suka ce, ya ƙaumana inna sami'ina ƙura'anan ajaba. Ya mutanen, ya aljanu mutanenmu kenan ƙaumuna kamar mutanensu. inna sami'na menene inna sami'na qur'ana وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن نعم فلما هبروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم kun ji abin da suka يا ce قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم qalu suka ce ya qaumana inna sami'na qur'anan ya mutanenmu mu mun ji wani littafi abin karatu ajaba wanda yake cike da al'ajabi yahdi ila rushdi yana shiryaswa zuwa ga shiriya yana shiryar da jama'a zuwa ga shiriya kai fa amanna bihi aljanna ne wasu ke fadi suka ce mun yi imani da shi banda imanin har ilau walan nushrika bi rabbina ahada ba mu shirka ba mu ƙara tsahi ga ubangijinmu to shine a cikin wannan hadisin fa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin Allah kuma zai ba annabin shi labari na'am Allah zai ba lokaci yayi Allah zai ba annabin shi labari aka sabko wannan sura farkonta qul ga ya musu uhiya ilayya an yi wahayi a gare ni to ko bari za a yi sai gobe yanzu dai mun ji hadisin mun ji shimhuda hadisin kenan gobe muka zo kai tsaye in Allah ya kai mu da rai da lafiya in muka fara sura muka fara gangarawa kowa ya san abin da aka yi abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan daraja ka dan girman ka dan kai ka sani mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ci ka ba mu ikon binta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ci ka ba mu ikon guje mata ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman arme Allah ka ba su masu neman jari Allah ka hore musu ya Allah wanda suke cikin bulaguro ka maida su gidajensu ya Allah masu taimaka ma addinin ka muna roƙonka Allah ka lullumka musu dukiyarsu ya rabbal alamin ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi gaba ɗaya ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi ya Allah wanda ya nihe mu da mugun abu Allah ka maida mai mugun kullun shi bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين